والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أتبر دار الله دي 29 ga watan safar shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na 97 za mu tashi darasi na 98 daidai hadisi mai lamba ta 324 shafi na 69 a wata nuskar inda muke karanta wannan littafi na Umdatul Ahkam na babban malami Abdul Wahid ibn Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Jama'ili rahmatullahi alayhi a wannan masallaci mai albarka na margayi Alhaji Bashir Usman Tofa dake unguwar Gandan Albasa idan ba manta ba mun tsaya a daidai kitabul li'an shi muka fara biyawa littafin da yake magana akan wato li'ani shine muka fara bayani a farko ba yadda za a yi mutum ya zo ya zo mutuwa kawai ya bar takarda ya ce bayan ya mutu kar a ba wa na gado dan yana zargin wala ko wanda ba ƴaƴansa ba ne shari'a ba za ta yadda da wannan ba idan baka yadda baka tafi kotu idan ka je kotu kotu ta raba ka tabbatar da cewa wala ba ɗanka ba ne shikenan amma dan ka ga limamin ungoku ko wani makocinka cewa wani da wanci ba ƴaƴanka ba ne ko ka mutu kar a ba su gado shari'a ba za ta yadda da wannan domin a gidanka ake ganin su suna shiga su fita kuma kowa ya san su ne da kai to shari'a ba za ta taɓa yadda da wannan ba matuƙa ba zuwa kai shari'a ta kore ba idan aka ba wannan kofar ana tafiya da ka to za ta kore mutane haka kawai wani ma wani ɗakin ne za su tsane shi sai a haɗe kai kawai a ce ai babansa ya kore shi Rita kira ba za ta yi da wannan ba, dole. To an samu kalmar ne daga Allah'an, shi ne shi kuma Allah'an shi ne a tsardu wani ba'ad, korewa da nisantawa, shi ne mula'ana, a tsardu wani ba'ad, a kora a nisanta mutum daga rahamar Allah. A wannan literal meaning a luga, amma istilahan kuwa cewa suke shahadatu mu'akkadat bi aimanin minan sautai shaidu ne masu ƙarfi bayan kera kuma da rantsuwoyi daga ɓangaren wato a ma'aurata sai suka ce makarunatun bila'anin au gazabi wannan rantsuwa kuma a haɗa ta da tsiruwa ko fushi kamar yadda za mu ji a ayoyi aka jimance mace cewa ita ta jingina wa kanta fushin Allah shi kuma namiji ya jingina wa kansa inuwar Allah madaukakin sarki saboda girman mai zunubu na yi bayani a farko na ce yan uwa mutum yana so ya zauna lafiya gidansa ya zauna lafiya to bayan da abubuwan da zai yi na addu'o'i da bin matakai na bin gidajen kirki an gane ko gidan mutanen kirki ba babban gida ba don babban gida daban gidan da tijan mutane daban akwai da in Allah ya ce waje ka ka samu da babban gida kuma gidan da tijai to nurun ala nur ke amma dan ka tafi babban gida kuma ba mutanen wato kirki wani ka kana jika ana jika gwara ka samu karamin gida kuma mutane da tijan mutane yawwa amma mutum zai samu duk biyun wannan bane imani domin abin da muka faɗa zargi duk daren dadewa duk daren dadewa ne da zargi a gurin ba wadda to aure ba zai lalace ba sai mutu komai daren dadewa sai dai a kai rufa rufa za ka kawai ana ta tafiya ne ta cikina kuma na faɗi cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da zai tabbatar da zargi a cikin gidanka kar ka yadda matar da za ka aura ka fara sanin tana waje kar ka so ba kar ka yadda kuma ita ma mace abin da ake gaya mata karshen abin da namiji yake nema a gurin ya mace shine ya santa a matsayin ya mace duk wannan kwantar da kan da yake gai yana yi yana bibiya a ce maka za ya bi to wannan gurin kawai yake son zuwa da zarar ya je wannan tashar to shi kenan ba shi da wata kima ba shi da kima saboda haka lallai sai an yi kokarin kiyaye martaba da mutunci in ana so a zauna lafiya kuma wanda yake so ya zauna da ke a matsayin uwa ai ba zai so bata miki tarbiyya ba lokacin da kike waje inda yana so ki zama uwa illa shi ne daga ran da ka fara neman ta a waje na ba da wannan misalin duk ran da kai dare sai ta dauka wannan ɗabi'a da ka taɓa yi mata ita ka je kuma ba za ta ran zuwa ko ɗabi'a kake alibin bawon da abinka a baya ba za ta yi da kai ba kowa yi kai saboda haka sai an yi takatsantsan shi ne abin da muka ba da misali sai da ali yana cewa a gujewa a kaucewa mawaɗi da shuham guraren tuhuma ba zai yi ka je gurin da ake sai da giya kai a kama mantina kawai a yi magana ka ce an ganka kana shan giya ka ce wallahi mantina kake sha wanda ya ce ya ganka kana shan giya ya yi faɗi daidai domin me yasa ka je gurin ka ce a a top drink shaguna man ka tafi gida sai ka je gurin da ake sai da giya shine abin da mali yake kawo mana domin kun san su a jahiliya mace tana in ta ga awar ta tuta take sawa cewa duk wanda ya shawar da ta motsu ya shigo kawai wannan tutar ita ce lafi ita ce lafi duk wanda ya ga awar kawai ya shigo wannan tutar ita ce alama cewa wannan gidan shahararriyar karuwa ne duk ne zan shiga ya shigo kawai ba a sallama shiga kawai to shi ne kawo hadisi hadisi na farko الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة حديث نبيل عشرين هدو أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر لك عبد الله بن عمر الله يقارى مكي دا أن فلان بن فلان للي وانا دموان كنت جاء كوي سنة قال إنت يا رسول الله يأتي يا مائك الله إتكما إبهاني na sahabi la ya zoro na hadis mun yi wannan bayanin a baya dan ba san waye ba ba komai mafi yawanci ma abi ya zo na wani abu na dan kunya za ka koyi sunan sahabi ai ko da an san sai dai kai wajen kattar turqul hadis ka iya gano wane ne in wata ruwaya ta kawo to sai yace kana ya rasulullah yace ya ba idan Allah ara'aita shin kana ganin ko kuma ba ni labari dan ana fassarawa a haka ne an lawwaje da ahadu na mura'atahu ala fahija da ce ɗayan mu zai ga matarsa tana albasha tana zina kenan domin ita ce albasha mafi yawanci abubuwan da Allah ya kira da albasha alqur'ani abubuwa uku ne ko hudu na farko an kira alwadi da albasha an kira zina da albasha an kirawo auren muharrama da albasha ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فيه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا sannan kaga wannan magana auren muharraba ce sannan kuma ce zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila shi babu makatan anan sai kuma a ta'tuna al-fahishata ma sabaqa kun biya min ahadin min al-alamin saboda haka wayannan gurare uku su ne aka ce Allah ya kira su da albasha wayannan abubuwa guda uku wala taqrabu al-fawa in jama zahara minha wa ma badan wannan umumi aka yi na albashin duka to da mutum zai je ga matarsa tana zina kai bai zina ya je in ta kallam in yayi magana ta kallama bi amrin azim to yayi magana da alamari babba me yasa ya zama babba domin baka kawo shi duba za a yi ba haji shi ne amrun azim domin idan ba shi ya zama kazafi kenan ya zama kazafi idan kwa da shaidu ko kuma idan baka yi da a matsayin kazafi ba to za a yi mula'ana za a tsine wa juna daga nan kuma ba aure har abada kuma tasirihi karara mutum ya zo ya ce na gama wata tana tsira wannan tasirihi karara ya bayyana haka wayin zakata idan mutum ya yi shiru kuwa zakata alamai da zali ya yi shiru akan babban al'amari don kaga ya zama da yusi addayyus allazi yusiru al-fahisha da biyari wanda zai ga barna a kan iyalin shi shiru wannan da yusi ne kun san da haka kai shiru ko kamar yadda wani karatu na taba wani ta taba mun complain shekarun baya na taɓa faɗa a wani karatu ko kamar shekara goma baya ya da adabul mufrad wata yaya ta makociyarta take mata complain akan cewa ita ta rasa mijinta mijinta bai da kishi saboda suna ganin zuwa da yuki sun waye area ce wanda ba mutane haka ai iya ne din nan da ke me yasa ba mu kishi ta ga mata kara ne dan Allah shi gayawa mijin ki rika da mai gidana ko karatu kala da zaran nan ita mai gidan da yana zuwa kala da ya rika zuwa saboda tana ta kai tun yadda waya kishi nace nace take ga yamma nace me ya faru nace saboda tsawarin kishin sa akwai randa abokin da da yi sallama zai ba da wani abu a bata abokin yana fata yana kallon talabijin yana kallon bal ko wani wasa shi kuma yake zuwa wani kaza ɗaya aboki ne kawai za ba kowa ga gidan kowa ga wannan ina wanda ga abokin za a bata zai ba da wani abu sai sai tana shi ni kawata tana shi wannan ta ce ba wannan ne ko ba ta hauki ba ta fito daga wanka tana shafa mai eh shi yadda a miƙa mata ya miƙa mata ya dawo ya fice ki take ita ka kai kinta yadda bai damu da ita ba ita ba ta ce da kanta ke wannan bayanin kaga wannan shi wanda annabi yake faɗa gunsarin da annabi ke alladhi yuru su'a ko yuru al-fahijata fi ahli baka damu da iyalinka ba ka damu da su ba za ka je ka gani yadda ƙasashen laraba a nan ne za ka ga bahaushiya ta tafi ribi gurin mai bura gurin mai bura yana daga yana wannan za ta yi balarabe sai ya fasawa ba shi Allah Allah wani mutum ya taho da wasan irin masu kayan nan ya daga wani babban misira yana dagawa shi da matarsa balaraban ne hankali sai da ya ba da kasa matar tawa za ka nuna wa wannan cewa kaza ba ya ci ba amma mu kun ga yanzu matan mu iya mata na da ba kafin su jauza idan za ka auri mace ba za ka san ta yi tsin buraɗin ta ba kai ta ba wallahi kai da za ka auri ta sai dai ka turo yanka yayarka ko wata ƴan uwarka kanwa ko wata kanwar mahaifiyarka amma yanzu duk mun san tayi sun shi ne zai tafi kasuwa ya gaya wa wanda yake siyan kayan kuɗin da shi ma ya zai domin zai rika gaya ma 19 za ka siyo 19 ko 18 ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko a gaya bar sai ko mara ko shi kenan duk wa'annan abubuwan ya kamata mata su dawo da shi su rike kimar su da kyau domin Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun girmama sun girmama duk wanda yi ga mun zuwan tattauna duk wanda yi ko bai aure ba wannan lokacin zai ga mafi yawanci mata yan wanda su suke shiga lamarin da yake da ya shafi wanda ba ka da alaƙa ya yarka ita za ta je duk wata ziyayya ne in ka zo kana tagawa za a ce me yin wanka da wannan me ya shafi ka amma yanzu za ka ga duk kowa ya sani wani magi zai je sabon gari ya je ɗebo da kansa kuma in ya ji wani gida ya kawo mata ta gani in ya yi ya za a yi nauyi ya yi gobe ba in ta ce bai bai mayar gidansu ma ba wanda ya sani duk wayan abubuwan ya kamata mu gyara su yawa to wannan shi ne to kaga sai ce a kada sai ce fa sakata nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiru balan yusibu bai ba da amsa ba shi ne misalin da muka bayar abu zai taso annabi alaihi salatu wasalam ya shiru ba amsa amma mu yanzu za a yi ma tambaya in sakili gaba da amsa abin da imam malik ya yi wata wata in yana fushi kai yanzu yanzu za ka ce kawai kaza ne abin haushin ma ka ce duk da ban sani ba kaza ne gaba da amsa kuma an gane ku to wannan kuskure ne babba falamma gane ba da zali bayan wannan lokacin a dawo sai dawo shi wannan da yi tambaya da ya dawo ga kada bai da innal ladhi sa'altuka anhu qad tulitu bi abin da ne ba tambaya a kansa Allah ya jarabe ni malamai suka ce abin da yasa ya zo wannan tambaya da ba azali yana da kaikayi da matar yawa yana da jin abubuwa ne amma ba tabbas ba shi da yawa shi amma wanda haka ne yasa za ka zo irin wannan tambayoyi ne ne kun san zuwa banu isra'ila bani isra'ila idan mutum yana zargin matarsa su zuwa za a yi kan dutse a yi rantsuwa in ƙarya gani gabun gaba gurin sai Allah ya jarabi mutum da musiba shi kuma namiji ne mai fara ko kuma yadda kuka yarjejeniya sai mutum ya hau ya rantsu yace wallahi da na na rantsi da Allah na ga tana kaza in ba haka ba duk musibar kaza da kaza da aka ba yayi wa kanka wannan fata wata rana wani yana zargin matarsa zargin da yake mata shine kullum zai fita kawai tsabar zargi ma sai ya kulle ta bi kulle da yake a gida sai ya sa kwado ta wasu kawai kuke sai da ya dawo ya wuce ka ga ba da shiga da ta bi tsiya ki za mu ga din kar zargi ya shiga domin duk yadda kake jin ka kai matsala mace ne na jiki da mace in ji sunan da mace za ta yi ka kai ka kamar da mace ne ke nan da zuciya ba a cika musu wanki Allah ke gaya kace ni zai rike wannan mutum ni zai rike kullewa zan yi maganin saboda haka wani almajiri ya yi bara da yi bara sai almajiri tsaya ya tsaya ce buɗe kofar to dama kafin wannan kafar ma da ba da sai almajiri ke su sai ta turo mu kullum ta ɗauke tsaya ta ɗauke tsaya ta bayan an yanko mata mukulli ko tana da mukullin saboda haka ta turo mata ta kasa sai buɗe rannan sai bai gamsu ba mai gidan yake shi ba bai daba ana shigowa gidan nan ta sa kuka ka kulle ni kuma ka ce ana shigowa kaza kaza dan akwai inda ya nuna ma cewa sabulu ta turo mata ta rasa mukulli ta turo mata sabulu ta kanta ta ce zanna a cikin mukullin da ta danna ya ga ga kace ka gudu mai yankan mukulli aka ji kuma takka ya kalli ya ko hakora ya yanka saboda haka in yazo da ya zo bara ta ci ya ci ku je ka ci ba ni zan nuna maka cewa na bi saboda haka ya ba shi kanta ya zauna sai bar abinci in ya kusa da hawa ta ce ta ci wannan da yanzu da ci ba bai da ba ta fashe da kuka ta ce ya za ka rike mu idan kulle na ila kaza kaza yake shi kawai bai gamsuwa to yadda ake za ka ba ya rantsuwa a dutse da yake to rana kaza za mu je ni da ke kawai a rantsuwa ta ce ta ita almajiri ya dawo yana zuwa da ya bara ta buɗe mar ta ce kai almajiri a zirin ya to ya ɗora hannu a kan ta ce wata da hankali yawwa kai karka wani da kawai abin da nake so da kai rana kaza ran da za a ci ka fito hanya kaza ka zauna da kwanan ci gaba da bara kai kama har aro da ki kuna da zaki a gida babu to ka aro da ki ai ba da kuɗi ta dauko kuɗi ta ba shi ta kai hayar da ki ku zauna kawai a gefe daidai guri kaza ku ka ci gaba da baraka saboda haka ranar kuwa almajiri ya je zauna a gefe da kwanan daga zaki suka zo suna ta tafiya ba ta hango almajiri ba gaban da ta faɗo sai tana kan ta sai a cikin zuciya ta gode wa Allah cewa na ji daɗi wato bulancin da rista suka wuce albashi suna wuce shi ba an kusa zuwa kafin a je suna wuce shi ne ta tsugunna kasa ta rike ta rika murkusu su menene ba ta da lafiya mace ce mai kiba ba ta da lafiya yarda yadda bai hankalin ta yi ta gyawa mata da cewa za a tafi rantsuwa ne yana ta neman bai taimako sai take ma ishara ga wani ɗan azumi mai daki ya je gurin mai daki sai dan Allah zo ka taimaka min yace taimako zan biya ka kaza kaza suke tsada ya dau ya tukkoro da ke zo yace kama in ka ba ta da lafiya ka ta mutu kama ta yace a ya zan taba mu yace ni ne ya na yace ba kama ta saboda haka garin kamawa tana da nadi ta take zanin ta sai tarara aka dora ta a jiki aka ji aka ajiye ta ta samu sauki yake hakura ta ce da ba irin tv period pen ya ce to ai bai zai hakura mutum da irin wannan ne kawai a koma suka dawo ana zuwa gaba dutse ya ce to hau nan ne haba ai kai ne namiji kai ne namiji kuma kai kake zargi kai za ka fara hawa ai ke za ki fara hawa ba ke nake zargi wata ce to na yadda da ba ka nake ta hau kan dutse ta ce na rantse da Allah wallahi tallahi tunda wannan miji na ya aure ni ba wannan miji da ya taɓa ganin tsiraiki na in ba miji na da mijin nan ba idan ƙarya ne kada Allah ya ba shi ikon sakkowa daga dutsen nan daga maran tsoyin da ta sako ba abin da ya same ta ta ce to mai gida bismillah ya ce ni ma hukaci ne za ki sako lafiya na hau yau za ba za hau ba ta ce ya za ya za ka ce ai a to ni in dai giya ku yi kawai amma ya za ki sako kike razan biyu inna kaydahunna ma azama ilahu kaydahunna illa li annahunna hunna hunna shine kawai kaida an fahimta da ko shi za mu ke gaya muku cewa kar mutum ya auri mai yana tarjinta kar ka soma saboda idan wannan gabar ta shigo wallahi ba za ka zauna lafiya ba ka samu abincin da in ba dare kai za a rika cewa to wani dalili shi ke na kawai wannan wani dalili ne ya faɗo amma kar a zarge ka da wani abu kar ka zarge ka da wani abu sai ku zauna lafiya Allah ya dace da to wannan shi ne to kaga yace fa qala innal ladhi sa'altuka anhu qad turidu bi abin nan da nayi ma tambaya akan sa Allah ya jarrabe ni wa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da haula ila ayat waɗannan ayoyi wayannan ayoyi ne su ne fi suratul nur a suratul nur والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولا سوري آيوه Allah ya ce waɗanda suke jiban matan kuma ba su da shida mutum ya jibi matarsa da zina alhali bai da shida to sai Allah ya ɗaukacin sarki ce za su zo su kafa yi rantsuwa ga hannun ba ni ma ba ga hannun billah za su yi rantsuwa ce wallahi tallahi billahi ta la ilaha illa huwa na ga wanki tana zina ba da san kakayen magana ko rukun kasam gaba ɗaya sai ka kawo wallahi tallahi billahi la la ilaha illa huwa la ga wanda tana zina biyu wallahi tallahi billahi la la ilaha illa huwa la ga wanda tana zina sunan da karara za ka faɗa ba wani mutayen maman wani a sunan da za ka faɗa wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa la ga wanda tana zina na biyar ce ka ce in ba in ƙarya ne ba haka bane ino Allah da tabbata a kansa sai a ce to ko mata ta gaba idan aka ga a kai ba ta zo ta yi ba sai a ce a jefe ta ta yi ke domin a su kodi riba wai da rawa na al'azaba abinda zai kawo mata da rabi mu kawai gine an ta da arba'a ga hadakin bila ita ba ta zo su ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa illa hu abin da ya faɗa ba haka bane shi wannan ita ce kawai ta kore ya yi in ta gana ma da ce abin da wani ya faɗa ita ba ba haka ba domin kada ma a taba zigiti a maganganun so ake a tafiri wallahi jallahi billahi la ilaha illa illa huwa abin da wani ya faɗa a kaina ba haka ba wallahi jallahi billahi la ilaha illa huwa abin da ya faɗa a kaina ba haka ba na biyar sai ce idan kuma gaskiya ya faɗa in har gaskiya yake faɗa to bikin bikin Allah ya tabbata a kanta shikenan sai a ce daga yau ke ɗana ke zai gaje ki ƴaƴa na ki da za su gaje ki amma ki ba gaje har abada ya kori ta dama cikin mawadi'ul kirki da muka faɗa da muka zo bayani akan kitabul kirki ai mun faɗi wannan an gane ko yawwa ba wani yawan yanki mun faɗi wannan akwai adamu da ke halal a haifi yaro bai yi kuka ba ba da gado an fahimta da ke ku an haifi shi bai yi kuka ba abin da nake nufi da wannan kaga an haife shi bai yi kuka ba sai kuma mahaifin ya zo ya mutu shi ma ya mutu ko kuma kyata tsakanin wanda ya riga mutuwa tsakanin ɗa da uba ba san waye ya riga mutuwa ba shi ma ba gani ba da can gadi shi wancan ɗan da ya mutu yana da yaya amma tsakanin shi da mahaifinsa da suka yi tafiya ba san waye ya riga mutuwa ba ba gadi li'ani idan li'ani ya shiga shi ma babu gadi na hudu kabulki an fahimta da ke ku eh idan ka ka kuri ne ba zai shiga gado ko magada kafirai ne ba za su shiga gado na biyar wala tuzina dan zina shi ma ba zai gado ba an gane ko na gida na karshe shi ne mutumin da ya kashe mai wanda zai gada shi ma ba zai gado ba ko a dau mahaifin ya ki mutuwa ga kuɗi ya tara ga tsufa amma ba a ci sai su dau azara su bige an yi mana a garin nan na ce an yi wannan wanda suka make shi da uwar ma aka hana baki suka maka ma azara a cikin wani yau kakan buwa dogonin nan ko ce metropolitan an yi ba na wanda an gane ko to wannan shi to kaga ba gado wayannan duk ba za su yi gado ba za su yi ba to shi ne yake cewa fatalahun da alaihi ya karanta masa wayannan ayoyi shi wancan da ya zo yin tambaya wa hada hu ne mar wa'azi me wa'azi a gaya wa a yi wa mutum umarni da abin da Allah ya ce ko a kawo aya da abin da Allah ya hana wannan shi yake kira wa'azi duk wani abu da za a zo a ta bayar da labari ba sunan sa wa'azi ba wannan labari sunan sa wa'azi shine a faɗin umarnin Allah ko hali ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ita kuma ayar hadisi ne cikin suratul nur ya'idukum Allahu an ta'udu li mithlihi abada in kuntum mu'minin wannan shine wa'azi amma ka zo ku gama ba da labari a ta dariya wannan ba wa'azi bane kawai a ta dariya wa'azi shine ka faɗi umarnin Allah da hannu wannan shine wa'azi an gane ku yawwa to wannan shine to kaga sai ce wa akbarahu sai ba shi labari to anna azaba duniya ahwal azaba duniya ta fi sauki mutum ya je a yi mara hajji a duniya ya fi sauki ne bari a je lahira kaga wanda suke cewa daga Kano sai Kaduna ai ban san Allah bane ba komai kai komai ba komai haka wasu ke faɗa ai komai ba komai saboda an raina Allah da Kano sai Kaduna to shine yake من عذاب الآخرة في يد عذاب الآخرة فقال لا سيدي آه والذي بعثك بالحج na rabi da wanda ya aiko ka da gaskiya ya gaya wa annabi ma ka zabtu alaiya ba ƙarya ne mata ba yace na rabi da Allah ya baki Allah ban mata ƙarya ba summa da annabi sai kira ta ita ba fa wa'ada ya mata wa'adi واخبرها يا بعد الاباري جو ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره جو عذاب الدنيا با me sauki ne ka auna da azaban lahira domin cewa aka yi da za a sa dan duniya mutumin duniya a wutar lahira na sakan daya a kawo shi wutar duniya a zaki sai ya shekara saban yana mutu saboda daɗi kaga dai wuta ita kanta wannan wutar da muke amfani da ita ka kallo da gidan rodi sai da aka sa wuta sau kusan saba'in a ruwa aka kawo da bishiyar sarrafa ta duk wanda yake so ya sanya wuta take je gidan rodi kawai ya gani duk wa in mutum ya sake ya fara da ba a samu cikin wannan gaba ɗaya ki an gaba ne sai da a samu wani kayi da ribi guda ɗaya ko biyu na bugewa yake gaba ɗayan sa haka dai yadda ake wa ƙarfi to wannan wutar a kai mutum wutar gidan rodi a zai in shekara saba'in to ya fi masa sauki a kan a sake a wutar jihar na mana sakan ɗaya duk wanda kaji yana ai ko mun shiga wutan ba ai za mu kore ni biyar ba ba zuwa wuta ba ba san furiyan di ba furiyan di ba nozi duk ba ba bukata to me ba makalan la ita ma tace a kaga haka zaka je sulhu wani lokacin matar ta rantsi mijin ya rantsi tare da yadda zaka yi yana rantsuwa tana rantsuwa tana ce ma makayyaci yana ce mata makayyaci da kan sai da zaka bullowa yi wanda ya yi kowa ya rasa wata aya za ka ja ai ba wata aya da za ka janye kuma kowa ya rasa da girman Allah illahi da ila ila illa hu an yi kaza shi kuma ya ce ya rasa da girman Allah ƙarya ta bai ba zance ya kare kuma ba abin da za ka iya kaga wannan ne zai tafi gaba a tsari kawai shi ya yi hukunci domin shi ne yake da bulala eh shi yake da bulala da zai yi hukunci gaba ɗaya فقالت لا والذي بعثك بالحج انه لكاذب kace a na rage da wanda ya aiko ka da gaskiya ƙarya yake kar ka take mata ka tabara cewa ƙarya take dan ce in dazo a ce ni wannan ƙarya ta kai wata sabu wai kuma ba ta da mutu dan ce ya bata ai da da ƙaryatawa da tai kai shiga tsakaninka da iyalin eh kai mutum ne da ya saba da amma a ce biyu zai zage shi zage iyayensa to duk tana cewa ba daidai ba wajen za ta ce daidai naka don mataki mataki ne kana dai tana kokuri a zuciya tana cewa ita ba iyayenta ba tana ta faɗa to sai ta fara fito ne yar abu kaza kaza ba daidai ba to sai nawa sai na sai ba daidai ba yawwa kaga wata ce sai kai ba amma dai ba daidai ta ba turin ya fara mana an fahimta da ko ba da yi ban ka take ya shigo wannan ba da yi ban to da matsala ana nan ana nan za ta fara cewa to iyaye ba ba su iyaye ba to anan ana yin da su dai naka ba za ta zo karar da daga ba amma an kai da shi hadi bi tilka naka ne nan ya ba ki kuma an fahimta da kyau ko yau to shi ne ma da yake gaya mana nan fa bada da rasuli sai aka fara da namiji fa shahida arba'a shahadatin billah yazo ya rantsuwar sa guda hudu ya rantsi da Allah innahu la min as-sadiqin cewa shi ne mai gaskiya wal khamisatu nabi yace anna la'anata llahi alayhi ino Allah ta tabbata kan sa in kana min al-kadibi in kariya yayi mata thumma sanna sannan sai aka bi ta aka biyo baya shine abin da bai ya ji yake cewa wa sallaitu anna alhamdulillah da'ima sallaitu ai na biyo baya yake an gane ko yau wato kuma sanna sanna ka biyo baya bil mar'ati da matar domin har yanzu dai shine gaba fa shahida sai ta kafa shaida ita ma arba'a ta rantsuwa arba'a shahadatin billah taran ce da hudu da taran ce da Allah ta hudu innahu lamina al-kadhibi cewa da rantsi da Allah ƙarya yake wal khamisatu nabiyar kuma tace anna ghadab Allah alaiha fushin Allah ya tabbata akan ta in kana min asariki in gaskiya ya faɗa sun mafarraka bai nau ba annabi yace to ku zo da gero ba kai ba ita an raba ku ثم قال جميل إن الله يعلم أن أحدكما كاذب الله da ya san ɗayan ku ƙarya yake mu ba mu sani ba amma Allah ya sani domin shi alƙali wa ma shahida illa bima alima abin da ya gani a zahiri da shi zai hukunci sai annabi yake to na Allah ya san dai ɗayan ku ƙarya yake in mu ba mu sani ba fa hal ni kuma ta ibu duk da kun rantsa akwai wanda zai tuba a cikin ku har yanzu za ku ga annabi baya zo a halaka duk da kun yi rantsuwar nan ba wanda zai tuba wani ya ga rantsuwar ta shige wani ya dawo ya tuba talata ne kuma cewa ba hal ni kuma ta ibu da'imun cikin ku ba mai tuba ba har min kuma da'imun cikin ku ba wanda zai tuba ya bada sa uku wa fi lafzi bayan an gama wannan kowa ya yi da yake la sabila laka alaiha annabi ya kalli mutum yace daga yau ba kai ba ita tunda dai karan daga yau ba kai ba ita kare ya rasulullah sai ya ce ya ma kira Allah bar ku ji karfin hali na namiji bai hakura ba zai ce mali ya ce to kudin da na ba ta nan da ba da dawo min da abuna har yanzu yana tabbatar da shi akan mara gaskiya ce kudin da na baka fa na sadaki kana sai ce la ba da laka annabi ya ce ana wani sadaki da za a baka ba wani kuɗi da za a karba mai za a baka kuma in kun ta sadaka alaiha in har gaskiya ka faɗa a kanta ba huwa bi mata halarta bi fatiha to wannan kuɗin ya tabbata a kanta ne saboda abin da ka halatta mata na bari kun ji ko ba a wato tazuwa da mace sai an biya kuɗi kuɗin kuma na shari'a saboda haka wannan tazuwar da kai da ita duk da yanzu kun bata ta fi kuɗin saboda haka wannan shi wannan dalilin ne bai sa qur'ani yake wala tansawul fadla bainakum ko kun rabu da mace Allah yake kar ku manta cewa akwai wani abu da ya faru tsakanin ko da aro domin wanda za ta iya zuwa yanzu ba ka da ikon ba ta da ita za ta iya zuwa yanzu ta tafi labule da ke wanda ina da ya kamu aure ka tafi labule ba wanda itace ne ko kun jinta ba an fahimta da kyau ko amma yanzu ba wanda zai ce kullum ma da za a kai guda biyu aka kai an san kai ne da za ku kwanta ba wanda ya damu me yasa saboda shari'a amma a da ba wanda zai yi babu to kar ku manta wannan falalar da sai gindaya tsakanin ka da ita kar ka manta wannan kar ka manta kar cin mutunci ya biyo kowa ya zo ya tsaka ganin kowa a matsayin kinan ne bayan in kinan ne kun yi mu'amala ba wala tansawul fadl bainakum isa wanda daga cikin magabata da ya rabu da matarsa wani ya zo ya tambaye shi akan ta yace in ce me yace ai da abin da zan faɗa yanzu akan ta yi ba zan yi aka ce me dalili yace don ba ma tare ba ma tare yace duk abin da na faɗa akan ta yanzu na yi gibar ta saboda haka ba gwana in wani abu ne na alheri ya taso zai iya faɗa amma a tafiyar da wani abu yake kiba zai faɗa ba yake zai zama kiba ne wajen kiyaye martabata to annabi alaihi salatu wasallam yake wa in kunta kadabta alaiha an ko kariya kai mata fa huwa abu adi laka minha ai anan ne ma kudin ya ya kuma ni danta daga gare ka abu adi laka minha eh kudin ya kuma ni danta daga gare ka ba kai ba kudin tun da kariya kai mata ne za mu ga ya ɗauka yin hadisin nan abubuwa da yawa ma da ya kawo amma bari mu zuwa su daga na ɗaya annan li'an ya tihu min kulli zawjai ko ke bayanin hukumar li'ani wa sifati an yi bayanin hukuncin li'ani da sifarsa wa huwa anna man qadaba zawjatahu bi zina shine duk wanda yake bi matarsa da zina duk wanda yake bi da zina sai ce wa lam takum takum al-bayyina al-hadi ba shida fa alayhi al-hadu zaimar hadi إلا أن يشهد أربع مرات على نفسه إنه لمن السارقين في دعواه har sai ya kafa shaidu guda hudu ya yi rantsuwa cewa gaskiya ya faɗa na biyar ɗin ya tsora da tsinuwa idan kuwa na kalati zauda ku kima alaiya haddun zina idan mata ta noke ku sai mata haddun zina wa in kai da billahi arba'a maratin innahu la min al-kadibin in kai rantsuwa cewa ƙarya yake wa zin khamisa ta annaka zaba lahi alaiha na biyar kuma cikin Allah ya tabbata a kanta in ka da yana sadiki dara an annabda ya haddin zina daga nan ta kore wa kanta haddin zina na biyu annan li'ana ya tsiyo min kulli zawjai li'ani yana tabbata ne daga bangarori biyu sawa'un akana musulmai da adalai aw fasikai kuma wannan mutumin ko da adalai ne fasikai ne ko adalai duk za su yi li'ani na uku arruju'u ila shari'i komawa shari'a saboda ni a can limari fati a kaji wa ka'ihi mukallifi domin a can hukunce hukuncen da suka bada kan baligan mutane na hudu anna rasula ya bulugu shara anillah wala yabki min nafsi kun ji ko annabi alaihi salatu wasalam da kansa yana idar da yana tura shari'a zuwa ga Allah baya yi da ka sai an wahayi amma kai da ni sai kuma ka faɗa da ka ka sai Allah ya ce kuma bai ce ba na biyar wajin mustafti wal mudda'i wanda yazo yana da awar wani abu da mai neman fatawa ya kamata a yi mawa wa'azi a yi mawa wa'azi ya ji tsoron Allah in wani abu ya taso kai a matsayin ka na mai fatawa ko mai da mai hukunci to ka yi wa mutum wa'azi dan ya ji tsoron Allah ba ba sai an yi nisa ba kuma a tunatar da shi azabar lahira ko kowane irin abu ne ba dai wai zina ba ba mutum ya zo yana buki zai yi saki sai kai ma wa'azi duk za a yi na jida ijra'u la akami ala zahir kun ji ko wa huwa yatawalla wallahu yatawalla sarai gudanar da hukunce hukunce akan zahiri Allah madaukakin sarki shine yake kuntar lamarin abin da yake a boye shi sa malam ibn al-qayyim ya littafi at-turuqul hukumiyya shaykhul islam ya littafi a siyasatu shar'iyya malam ibn al-jawzi ya littafi al-azkiya domin malami da alƙali da rubutu suna da fahimtar da akwai abin da aka zo gaban ka ba aya ba ki ba hadisi ba za su yanke hukunci kawai tsabar gogewa ce da experience gogewa ce da experience wani abun aya da hadisi ba za su baka ba an zo irin wayannan an tarantuwa ko wani bangare to ya za ka yi ba yadda za ka yi a matsayin ka ne mai fatawa ba alƙali ba ba yadda za ka yi shi yasa ibn jawzi ya bada misali ibn qayyim ma ya kawo misali cewa lokacin da wani ya bada bashi lokacin biya ya kiriya sai kai shi kara kotu da suka je kotu ba gida wanda aka ba baki ya taron zuwa ya ce ba baki kuɗi ba kai kana da gida ya ce babu san ba a shi kuɗi ba alƙali ya yi shuru can ya ɗauko kai ya kalle shi ce kai mai ban kuɗi kenan ya ce san da ka ba shi bakin su haye a kuɗi ce ba kowa baran kai daɗi ya ce a kusa da kuka yi ce a gefen wata bujiya sai ce to tafi ka kira mu ita kawai ya shiru ya kyale shi can zuwa wani lokaci ya juya yana jara'a da ya juya ya kalli wanda ake kara ya ce ga shi har yanzu bai dawo ba wannan ba Allah ya ji ya dace ya kuma yi karo na uku ya ji har yanzu bai dawo ba sai wanda ake ji ba shi yayi jinayi sai ya ranka ne da abun da ni da yake to sai ka ji ya kuma eh yace wallahi sai ka ji kuma dai ne biya kaga wannan hikima ce wato ta matar da ta kai kara misali ne ta kai kara gurin alkali akan ya aure ta ba zaura ce an rabu tana da haƙƙi a kanta ya ma yi tunanin da aka kai shi kotu ya shigo kotu ya kalle da yake ranka ya nake wannan matan ba taɓa ganin ta ba tun da nake ba taɓa ganin ta ba aka yi wa kalli baiwa Allah aka ce baiwa Allah ya ce bai taɓa ganin ta ba sai wallahi ranka ya dade miji na ne ke dan da aka daura auren wa da ba da shi daura take ta faɗi wasu na wani limami alƙali ya ji a zo da limam aka ta yi wa liman ya ce bai san ka ba shi bai ma san an daura wani aure ba da ke zuwa ga daura auren ta ce da mutum biyar kin san su kace guri da za ka ɗebo su kusa da kusan wasu ɗaliban ma limamin ne aka je aka zo da su su ma suka yi jinayi suka ce san ba san magana ba alƙali ya yi shuru aka ɗau lokaci a kotu da ce tsada ba yan zuwa jima ya ce baiwa Allah a gidan da kike ba komai a gidan tace ba komai tana da kiwon yana kiwon kare a gida ya ce to ku tashi ku tafi gida alƙali ya ce a tafi gida ana zuwa gidan ya ce idan muka je gidan nan karan ya taho gurin da yana kada dila to ya tanta ya ji min har abu tana bai idan kuma hauki ya rike shi bai san ba gaba daya ya ce to gaskiya ƙarya kike ba mutum ki bane wallahi ana shiga gida sai kare to da gudu yana kada mata dila alƙali ya yanke hukunci duk wanda da suka yi kazabi shi ya mutu bulala to wannan abubuwan ko ne yau ana bukatu in mutum ya dawo al'adkiya kawai al'adkiya dan karamin littafi ne bai kun girman bulugul maram ba amma ya kawo abubuwa da yawa da yawa masu kyau ko kuma shi zurugul hukumiya ne ibn qayyim ya kawo abubuwa da yawa har wanda ake yi baki yau ana zuwa gaba da gadi ya zama kurma aka yi aka yi magana yake alƙali yake ku kawo na fahimta ba matsala ku zo da asa me bin baki yake wallahi ranka ya dace yana magana yace a abu ya ne yace a zo da atta yace a tsaga mun harshensa in jinin ya fito jajir in ya fito jajir yace to kai yayi idan kuma ya fito da baki baki yace to gaskiya ne kurma ne wallahi da yaga an zo za a yi kai a tsaya a tsaya duk wayannan abubuwan ana bukata ana bukata an fahimta da kyau ku to wannan shi ne to ya kawo au to bari bar ma je da yaji daura mun jibiya um na kan bi arzu da wani alal muznibi wanda yi ne a bujiro mata zuwa ka tuba zuwa ga Allah domin Allah madaukakin sarki baya kulla kofa tuba in ka ga kulla kofa tuba to kiyama ce ta zo eh inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yusarki mutakar ba a zo gargara ba ko kuma rana ta kullo ta ba dan da za ka mutu ba shi ta aka yi zuwa kullum a mai mai tuba alhadisin kafin wani ishiri ko wani ishiru na ba da salatu miya hadisi na ɗari uku da ishirin da biyar ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an karɓo daga abdullahi da umar allah ya kara musu yadda an na rajulan rajulan ramam ra'atau wani mutum ya ce ko matarsa jiba shi ne dai kazafin wanda ba min waladiha ya kore danta fi zaman rasulullah cewa ɗan da dai bai ce ba dan sa bane a zamanin annabi alaihi salatu wassalam fa amara huma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tala'ana annabi ya ce ai ba wani abu da zai face ku je ku yi li'ani a tabi bibi bai san zuwa ake a tara jama'a a yi rantsuwa mutane suna jimantawa ana rantsuwa mutane suna jujjuya hannu da kai ana inna lillahi wa inna ilaihi saboda an san girman Allah فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن النبي يبات أمني سوى تجيب في لآلي تبقوا في لآلي كما قال الله تعالى كما يتعالى يقول ثم قضى بالولد للمرأة هو يزور ربي sai annabi ya dauki dan sai jingina wa matar cewa ke yanzu danki ne shi kuma an kore mata wa faraka bainal mutala'inaini sannan sai annabi ya raba tsakanin masu kiri wannan su biyu aure ya gane Allah ya kiyaye domin za mu koya karkashin wannan hadisin abubuwa ne guda hudu ya kawo na daya annal walada yulhaqu bil mar'a eh shi na muda ana jingina wa masani za a je a riga wane wane yace sa makaranta wane wane sa da an zo kan zabe wane wance yace sa idan wani ya tsokane shi yace ga ganki baki da uba sai amma gula da kaza shi wani dan wanda za a kira shi a makaranta shine daidai in ka ce ka san babansa sai ka zo ka faɗa saboda haka tunda babansa wancan ya kore shi to yanzu dan babansa ita kadai zai gada kuma da sunan ta zai rika ziyara da ita ne rika yaron a makaranta yawwa wannan shi ne daidai amma zuwa a aro sunan wani a sa ba daidai ba ne yadda wasu ke yi to shi ne yake cewa wani yi tsuwa bi ibin bunuwa sannan zai ne zai gaje ta da garin tsatsa kasancewa tsada a gurinta wata fito a kamin bunuwa bin nisbati ilaiha ko da miji ta za a rika jingina dan da ne zai gaji ta zai komai ko wace ta ta kore shi ba domin ba daga ta mai fado ba shi sa in in aka samu zina dama ai mata ake duka shi zai tafi ya shawara auren sa ma ba a gane cewa yana da aibu ba amma ita mace dole wannan taban yana kanta ita kawai ya tuta na biyu annal walada yanqa'u nasabahu min abihi mutlaqan wannan kan yana yanke na saba sani daga mahaifinsa da kiba kai shi ne maganar da muka yi satin da ya wuce na ce a dubu idan aka haife su ya zo yin rantsuwa da ta tashi haihuwa sai ta haifi yan biyu tambaye da ne na ce za a kirawo yaran shakikai shakiki gine uwa ɗaya uba ɗaya a maganar da nake yi a nan duk da cewa an kore uba amma kun san dai ba a ruwa ta ja ba kun fahimce ni ko da suna da wani uba da ba a san shi ba ai dai dalilin namiji suka zo kun fahimci ne nake nufi ba wai na so a jingina wa wani bane a'a ai a a likitance dai kun san a a wanda za ta haifi yan biyu baya yiwa a ce wannan cikin daban ya shiga wannan ma daban shi ne maganar da nake inda sperm ɗaya ne ya yi wannan aikin chromosome din ya je balle har ya zama biyu tau'amat saboda haka maganar da nake yi shine za a kirawo su shakikai shine tambaye da ni shakiki shine wanda ya uwa ɗaya uba ɗaya wayannan ko da shegu ne dai kun san dai ba ba ba ba tunda ba jahiliya bane a jahiliya za mu ci karatu na gaba yadda suke yin an zo ita mai tuta ai bai take kowa in ya zo kowa in ya zo daga baya ta haihu sai ka zo ka kira wa mai DND kawai zai zo ya aura sai a ɗora wa wani abu kai ɗan kai za mu zo a cikin sati mai zuwa shine wanda zai bayani akan kiyafa an fahimta da kyau ko ba a jahiliya ba shine tambayar na biyu muka ce idan ya kore dan daga baya ya zo ya kuɗi kin zai dawo ya ce ai ɗana ne ya dawo shine tambayar ta ne na ƙarshe shine annal mula'ana wajibatun inda ittihadu rajuli zawjatahu wajibi ne a yi mula'ana lokacin da mutum ya kore yake zargin matarsa. Al-li'anu mujibun lil furqa na hudu ad-da'imatul mu'abbada da zara an yi li'ani yana wajen da rabuwa ta har abada in za ta rage su biyu a duniya ba za ta auri sunan su ba bala da hillu lahu ba'da ba'da li'an bi halin min al-ahwal duk yadda za a kai a komai ko ya rasa mata a duniya ba zai aure ta ba an gane shine na hudu in ci gaba tammal wakati abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sibobinsa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da suna ya tsaya wa da tsofin ta maka kuka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴan mu Allah kai musu albarka waɗanda suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah madaukakin sarki da launin da kasar mu lafiya tashin hankali da matsaloli da yanayin iska suna su zamfara suke ciki Allah ka yare mu duk wanda suke kulla waɗannan abubuwa Allah ka san su Allah ka mana maganin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya Allah wannan tambaya ce kamar kamar yadda aka ce rafkanuwar mamu liman ya dauke masa to malam idan mutum ya sami raka'a biyu kamar a sallah azhar da ya daji ko guda biyu sai ya rafkanuwa yana kansa ko kuma liman a nan ma ya dauke masa haba malam ai liman ya sallame ka liman na sallama ya on ya on kuma duk abin da kai ka janyo kanka an fahimta da kyau ko kuna rabuwa da liman tun rafkano da kai ka hauka wannan shi ne an gane wallahu a'lam alaikum assalam Thank you.